أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka yan uwa masu sauran mu na kusa da na nesa ina muku sallama irin ta addinin musulunci ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na fasarar littafin ta'alimul muta'allimi dariqat ta'allum wato shine littafin ta'alimi wanda a yau shine halkan mu ta tara kuma a muna nan muna karatu ne a cikin fasalin da malam ya samu suna faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi to mun yi karatu a cikin shi a yau za mu tashi daidai inda malam yake cewa wayan bagi an yakuna taqdi'ul kitabi murabba'an wanda shi ne al'imam burhanul islamu zarnuji burhanul islami zarnuji rahimahullah yake cewa wayan bagi ya kamata an ya kuna takɗi'ul kitabi yayyanki littafi ya kasance murabba'an mai kusurwa hudu fa inna hu domin shi ne takɗi'u abi hanifa ta irin yayyankewar imamu abu hanifa rahimahullah Allah ya ji kanshi wa huwa aisar ila rafi kuma shi ne mafi sauki wajen ɗauka walwad'i da ajiwa wal mudala'ati da kuma mudala'a mana in mutum zai dauko ya ebo wani abu daga ciki ya karanta abinda malai yake nufi nan shine yake nufin ya kamata watan takaddun littafi in za a yanka su ya zama an yanka su kusurwa hudu ya zama suna da kusurwa hudu ko kwanaki nan bisa da ya zan kamar su yi rawun haka kada ya zama takarda ta littafi za ka yin rubutu sai ya zama kayayyanka su ya zama sun yi rawun ba haka ya kamata ba abinda ya kamata ya zama suna da kusurwa ɗaya guda hudu haka to shine yake nufin kuma a daddace su haka nan ɗin kare zama suna haɗe wuri ɗaya to shine mafi sauƙi domin in an kai haka nan in kana so ka ebo watan ka zo ka ɗauka ka ebe ko rabi ko ka kasa uku ka ɗauki kashi ɗaya da sauransu da ya fi sauƙi bisa da ya zama a ce gaba ɗaya suna haɗe wuri guda ko kamar irin yanzu kenan da mafi yawanci littafai da haka suke haɗi ko mujalladai ne haka to shi abin da yake nufi sai ya zama kenan kamar irin rubutu alkur'ani kwafi din nan da wanda ake cewa bugun zare misali ko kaga haka ne ake cewa da Hausa wato mai kira awar shi kenan kaga takaddun nashi rarrabe suke ba haɗe suke ɗunki wuri ɗaya ba kaga rarrabe suke in kana bukata za ka ebo hizo kaza sai ka ebo adadin hizo zan da kake bukata ko kuma wani hizo ɗaya kake so sai ka ciro shi shi kaɗai to shi yasa ya ce saboda abin da yasa ya kamata ya zama ya wannan watan haka nan ɗan rarrabe kuma ya zama kusurwa hudu shine mafi sauki wajen ɗauka da kuma wajen ajiyewa in zaka aji sannan da kuma in kana so ka duba wani abu daga ciki ya fi sauki haka nan ɗin sai ya ce kuma wayan bagi ya kamata Allah ya kuna fil kitabi shay'un kar wani abu ya kasance a cikin littafi min al-humlati najah fa innaha domin shi yin rubutu da ja sani ul falasifati aiki ne na falasifawa la sani ul salafi ba aiki ne na magabata ba ma'ana abin da yake nufi shine wato shi littafin rubutun da za a yi kar a rika yin rubutu da jar tawada shine ma'anar Allah wayan bagi ya kamata Allah ya kuna fil kitabi shay'un kar wani abu ya kasance a cikin littafi min al-humrati najah ma'ana kar a rika yin rubutu waɗannan bakake da jar tawada kenan an fahimta ya zama dai a yi amfani da baki haka kar a yi amfani da ja ya ce saboda yin wannan amfani da ja ɗin ko kuma irin a wasu ɗigagga da ja da sauran dai ma'ana dai surkawa dai da ja to shine yake nufin bai kamata a yi rubutu da ja a cikin littafi ba saboda aiki ne na falasifawa ma'ana falasifa shine wato masu son gwadin hikima wato kamar gwadin kai na iya in ji bahaushe kenan ko gwadin iyanci to wannan shine yake nufin bai kamata a yi haka nan ba don ba aiki ne na magabata ba su magabata ba haka sun kai ba ma'ana ba su riƙa yin ƙawata shi watan rubutu da jan rubutu ciki ba sai ce lasa ne salafi ba aiki ne na magabata na ƙwarai ba yace kuma sannan bayan wannan wa min mashayikhina daga cikin shekunan mu duk akwai su man kariha wanda ya ki isti'mal al-murakkabi aiwatar da hawhawar da watan rubutu al-ahmar ja ma'ana shine daga cikin malaman mu da yawa waɗanda ba su son ana yin rubutu da jan tawada hakan ga ko kuma jan jan rubutu ko kuma ayi rubutu da bakin watan tawada sannan ayi wasali da ja ma'ana dai surkawa dai da ja shi ne ke nufi daga ciki malaman ma daga cikin shekwanan musu ma daga cikinsu da dama waɗanda sun ka ƙin hakanan ɗin ba su sun hakanan ɗin sai ya ce wayan bagi ya kama wa min ta'azimi da ilimi yana daga cikin girmama ilimi ta'azimu shuraka'i girmama abokan tarayya fi dalabil ilimi a cikin neman ilimi wa darasi da karatun wato shine abokan karatunka ba a so kana rena su kuna karatu malamin ku daya saboda haka amma kai kuma sai ka rena su kana yi masu abubuwa ɗin suke mai kama da na reni ko wulakanci ko na baka a'a dole kai ma su ma ka mutunta su ka girmama su kamar yadda su ma suke wajibi su mutunta ka su ma su girmama ka wanda ko da ba ba kuna ɗalibai na ilimi ba ai gaba ɗaya da makocin dole ne a mutunta juna ko musulunci ai bai da rena juna da wulakanta juna ba to balle kuna ɗalibai na ilimi kenan to shi yasa zan ya ce yana daga cikin girmama ilimi to girmama abokan karatu ɗin saɓanin yanzu za ga irin yanda sai kaga shi maru irin wannan yana bambanta kuna ɗalibai da kai da wani da wancan da wancan amma sai kai kuma kokarin da kai kullun ka kushe shi ka rena abin da yake yi ka rena shi ma ka rika faɗin maganganun waɗanda zaka dan kana ganin cewa zaka tauye mashi daraja ko wani abu wannan duka ba ɗabi'a ce ta ɗalibin ilimi wanda ka aiki da abin da yake yi ba saboda haka ɗalibin ilimi abin da yake bukata watan ya zama yana girmama abokin karatun shi ba wai zama duk inda an ka ci gashi ba kai kuma kana mashi wani gani gani ba to ba a yin haka nan sannan ya ce man ya ta'allama minhu haka nan ya girmama wanda yake neman sani gare shi din ma'ana ya girmama wanda yake koyi ilimin gare shi malamin da kenan ya zama akwai girmamawa gare kamar yanda karatu mu da ya gabata cewa shi malamin wajibi ne ya girmama shi da mutuntawa tun daga baki har cikin zuciyarka ya zama kana ganin kima ta da daraja ta shi malamin nan naka shine wa mai ta'allama minhu wanda yake neman ilimin gare shi sai ce wa tamalluku mazmumun dan fare ma mutum abun zargi ne illa fi dalabil ilmi sai a cikin neman ilimi ka zo ka laki mutum dab da dab kome duk inda ya motsa kana tare da shi kamar ce kowane lokaci to wannan abun zargi ne ba a son haka nan amma sai in ga neman ilimi ne ya zama ka yi kokari kowane lokaci kana tare da malaminka domin karuwa da wani abu na ilimi daga gare shi to wannan shi ka dan fare ma malaminka ya zama kuna tare da kai da shi kowane lokaci don neman ilimi don jin wata kalma da za ta fito daga bakin shi ka karu da ita to wannan abu ne mai kyau kaga ai sahabbai ma radiyallahu anhum kaga ai abin da suke kenan ko kowane lokaci suna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda fahimta don a samu ilimi kamar irin su Abu Hurairah ko da sauransu to wannan kenan iyaka abin da annan ko da kana tare da malamin naka abin da ake bukata ya zama kana tare da shi ya lokutan wanda amma idan ka san irin lokaci kaza shi kai ne malami yana bukatar dan zauna ya huta to kar kuma ka takura mashi ya kamata sai ka dan tashi don ya samu dama ya dan sarara shi ma to wannan shine ah shine watan ka dan fare mashi malamin naka sai ce fa innahu domin shi kam yanda lamarin yake yambagi ya kamata an ya tamallaka li ustazihi ya dan fare ga malamin nashi wa shuraka'ihi da kuma abokan tarayya ta yana karatu li yastafi da minhum don ya samu fa'idantuwa daga gare su wato shine ya zama yana tare da su kowane lokaci baya rabuwa da suwa inda ba uzuri na lalura ya kama ba ko kuma su suna da uzuri wanda ya kamata su ma ya ba su dan sarara to ya zama mutum yana tare da su don ya fa'idantu da su da abokan karatun naka don duk yanda an ka yi za ka karu da wani abu daga cikin abokin karatun naka shi yasa kaga sai ka ga yanzu mutum ka riga shi fara karatu da komai amma sai daga baya shi yayi karatu amma kuma sai ya rika faɗin abubuwan da kai za ka karu da su ciki na ilimi din wanda kai da baka fahimce su ba to ɗalibin ilimi mai neman ilimi na ba tare da bisa ga shari'a bisa ga yadda ya dace to shi ko ga wane ne in yaji wani abin da zai fa'ida to shi yana bukata ta ba ruwa ne da kallon cewa ai ni na tsofewa ne na fi shekaru na riga shi fara karatu da sauransu to sai ya ce wayan baki ya kamata ɗalibi da alimi ga mai neman ilimi an yastami al ilma ya ji ilimi wal hikimata da hikima bit ta'zimi da girmamawa wal hurmati da ganin alfarma wato abin da yake nufi shine shi ɗalibin ilimi ya kamata duk kalmar da zai ji ta ilimi ko wata hikima ko da za ta zo ga kunni ne ya dauki abin da girma ya zama yana girmama wannan kalma yana girmama wanda wannan kalma ta fito daga gare shi kuma yana ganin alfarmar wannan malami da ya faɗi wannan kalma ta ilimi ko ta hikima kuma yana ganin alfarmar wannan kalma da ita kanta to shi yake nufi ya kamata ya zama haka sai ya ce wa in sami almas'alata alwahidata yace ko da ya taba jin ita wannan mas'ala din daya an fahimta zan maimaita don a fahimci shi da kyau yace wayan bagi ya kamata da dalibin ilmi ga mai mai ilimi an yastami al-ilma ya saurari ilimi wal hikimata da hikima bit ta'zimi da girmamawa wal hurmata da ganin alfarma wa in sami al-mas'alata al-wahidata ko da ya haji mas'ala daya awil kalimata al-wahidata ko kuma kalma daya alfa marratin ko da ya taba jinta so dubu to kuma yanzu sai ya ji ta ana maimaitawa to har yanzu kai ya nuna tun da ya santa ai yana kallon malamin da ke faɗin ta ai ai kaman ba ba wani bakon abu ne ka faɗi ba wanda ya sani shi ma a'a ba a so ya haka nan ko da so dubu ka taba jinta ka iya ta so dubu kenan to in ka ji yanzu wani ma na faɗin ta har yanzu ka bata kulawa da muhimmanci da saurari mai kyau sannan da kuma da ganin alfarma na wannan abin da ake faɗa din da kuma shi wanda yake faɗa abu ba ya zama kila tun daga nan haka ya da ka sani ne ana faɗi amma kana surutu ko kana yin wasu abubuwa daban to wannan ba a son shi to shine yake nufin wa'in sami al-mas'alat al-wahid ko da ta baje mas'ala nan daya wal kalim awil kalimata ko kalman nan wahid daya alfa maratin so dubu yace kila an ce mallam ya kunta azimuhu duk wanda girmamawa ta kalma bata zamo ba ba da alfi marratin bayan ya ji ta su dubu din nan ka ta azimihi matukar bata zamo kamar girmamawa ta ba fi awwali marratin a farkon shudi falaysa bi ahli ilmi wannan ba ma abocin ilmi ne bai dace da ilmi ba wai duk wanda ya taba jin kalma sau dubu to wai saboda ya taba jin ta sau dubu yanzu shi yasa sai ya ji zai ji ta ga wani malami amma sai bai dauke shi da wani muhimmanci ba bai girmama ba bai kalle ta wata alfarma ba to matukar bai girmama wannan abin ba ya ce wannan bai dace da sha'anin ilimi wannan wanda yake dace da sha'anin ilimi to ko abin da ya sani ne malami yake faɗa yana mai da hankali kuma yana ba muhimmanci da girmamawa sannan sai ya ce wayan bagi ya kamata ɗalibi da ilimi ga mai neman ilimi Allah ya tara nawa ilimin kar ya zaɓi nau'in wani ilimi bi nafsihi da kanshi bal bari dai yufawidu amrahu ya miƙa lamarin nashi ilal ustaz zuwa ga malamin fa innal ustaz domin shi malamin nan kada hasala lahu tajaribi kada hasala lahu tajaribu haqiqa jarrabawa ta tabbata gare shi fi zalika a cikin wannan sha'ani na ilimi din zaka fakana a alafa ya kasance shine mafi sani bai ma yan bagi da abin da ya dace da kulli wahidin ga dukkan daya kuma iliku bi dabi'ati da kuma abin da ya dace da dabi'ata a wannan ma ne yake nufi shine wato ya kamata mai neman ilimi kare ya zaɓi nau'in ilimi da kai ne kamar yanzu kana karatu kawai sai ka zaɓi kai ne dai ɓangaren ilimin hadisi zan ɗauka a yanki haka kawai da kanka ka kai wannan ko kuma a kai tsaye ni direct watan ilimin tafsiri zan ɗauka ko kuma a ilimin harkar nahawu zan ɗauka da sauran dai na'u'i na ilimi an fahimta a'a ka bari shi malamin da kai ne shi da kai ne zai yi ka sanin abin da ya dace da kai da abin da ya dace da ɗabi'a ka wanda zai in ka yi shi za ka yi fahimta kuma za ka yi gane abin kuma abin zai zama amfani gare ka to shi ne yake nufin da yi kalamarin gaba ɗaya zuwa ga malami kaga shi ma duk ana samun waɗannan saɓani ana saba ma irin waɗannan shawarwari waɗanda muhimman malaman ga suke bayarwa domin kaga yanzu sai ga ɗalibin ilimi shi ka zaɓi abu ne da kai ne baya bari malamin shi ya zaɓa mai abin da ya dace da shi ya a shi kai tsaye ka zaɓa abin da yake so to ka'ida ba haka ya kamata ba sai ya ce wa kana shehu al-imam al-ajallu shehu mai girma mai daraja kuma ya ce al-ustaz shine malami burhanuddin shine burhanuddin ana mai lakabi da burhanuddin ya kolo yana cewa kana talabatul ilmi masu neman ilimi sun kasance fi zamanil awwal a zamanin farko yufawwiduna umurahum suna miƙal al'amuran su fi ta'allumi a cikin neman sani ila ustazihim zuwa ga malaman su ko kuma zuwa ga malamin su haka fakanu sai sun ka zamo yasiluna suna samun saduwa ila maqasidihim zuwa ga abin manufar tasu din wa muradihim da abin nufin su wato shine sai ya zama yana nufin mutanen da haka suke yi din suna miƙa lamarin nan zuwa ga malamin nasu mai karantar da su ya zaba musu abin da ya dace da su ba sai ce kuma sanadiyar koyon hakan da suka yi suna bari malamin din ya zaba musu abin da ya dace su karanta sai ga yako suna samun saduwa da abin da suke noma din na ilimi din da abin da suke so din saboda haka wannan shi ne kamata da duk wata shawarar da malamin ka zai baka wajen karatu wannan shi ne kamata amma yanzu babban abin da yake bada matsala wajen fawal lamari shi ɗalibin ilimi abin da yake so sai yayi manyan littattafai a ganshi yana zuwa makaranta da manyan littattafai wannan kuma ba shi ne fa'ida ba gaskiya abin da fa'ida ta neman karatu na ilimi shi ne a fahimci karatun a gane shi shi ne fa'ida ta amma kakin kimo manyan littattafai wanda kai kanka karatun nasu ya ma yawa ya ma nauyi amma kuma kai su kaka son kai don aka kana mai littattafai kana gani yanzu kai a matsayinka kai kayi kaɗan da a ganka kana karatun kawa'idi ko akhdari ko ashimawi ko iziya ko kurdabi da sauran ɗaya littattafai hakan ka kai sai gina ka sun ma kaɗan sai an ganka da manyan littattafai sai ka samu wani in za ka tsare shi akhdari ba zai iya karanta maka shi da kyau ba amma kokarin da ya kai shi ma ina ma a ganshi da yana karatun muktasar gaba daya kaga wannan ba haka ya kamata ba abin da ya kamata wato mutum ya fara da karatun daidai wanda ya kamata in kaga malamin kana dora ma saboda su kai so ya kai ka gane ne ba wai so ya kai a'a ka yi sama a'a ka gane dai shi ka so nan bai son a ce gashi kai ɗalibi ne da kai amma kuma ga ya kana kinkin manyan littafai amma gashi nan ne abin da annan kasa ma baka gane shi ba gaskiya duk malamin da ya kaso ɗalibai ne su gane karatu baya jin daɗin haka nan dai a rayuwar shi saboda ka sai a riƙa yin karatu a hankali a hankali a daina iba da yawa ana cikawa kuma ba dole sai an ɗauko mai littafi a fara daga ƙasa in an ka iya su a yi sama ɗin a ci tafiya to sai ka ga an gane karatun da kyau to Allah ya gane da mu abin da ba mu gane ba wanda mu gane Allah ya ba mu iko aiki da shi alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan sai malamin ce amma yanzu kaga wal'ana yanzu yana magana zamanin su kenan shi malamin canda to ina da ya ga zamanin mu na yanzu sai ce wal'ana yanzu yaktaruna bi anfusihim dalibai suka zabi da kansu shi yasa fala ya hasulu maqsuduhum abun nufin nasu baya baya tabbata min al-ilmi na ilimi wal fiqi da fahimta saboda rashin miƙa lamarin ga malaman to shi yasa kaga ba su samu abun da ya kamata din su samu da ilimi din yace wa kana yuhkaya kasance ana yi hikaya anna muhammad ibn isma'il al-bukhari watan muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kanshi kana ya kasance bara abi kitabis salati ya fara da littafi na sallah mana wanda yake koyar da sha'anin sallah to bayan ya fara shi ala muhammad ibn al-hasan ga imam muhammad ibn al-hasan to lokacin nan yana magana imam al-bukhari fa mai sahih al-bukhari an gane shine muhammad ibn isma'il al-bukhari din to shi nace farko shi imam al-bukhari ya fara karatu ne na sallah littafi ne mai magana kan sallah ga muhammad ibn al-hasan to daga nan fa qala lahu muhammadu sai muhammad ibn al-hasan ya ce mashi imam al-bukhari din rahimahullahu ta'ala Allah madaukin sarki ya ji kanshi sai ya ce yanzu abin da ya kamata izhab ka je wa ta'allama ilmal hadisi ka nemi ilimin hadisi limara asabun abin da ya gani anna zalika ilma cewa lalle wannan ilimin na hadisi aliyaku shine mafi dacewa bi dabihi da dabi'atai fadalaba ilmal hadisi sai ko imam al-bukhari ya nemi ilimin hadisin fasara fi sai zamu a cikin ilimin hadisi muqaddaman abun gabatarwa ala jami'i a'immatul hadisi bisa ga dukkanin shugabannin hadisi abin da yake nufi shine watan Imam Bukhari bayan ya gama karatu da littafin da yake bayani kan sha'anin sallah to sai malamin nashi ya mai ya ga ilimin hadisi ya kamata ya yi kokari ya mai zo ya mai da hankali kan shi to sanadiyar hakan ko sai ga Imam Bukhari da ya zama kaga yanzu da an ce rawahul Bukhari Buhari ya rawaito shi magana ta kare ka gani sai ya zama a malamai ilimin hadisi a duniyar musulunci an yadda da haka wato zaka ga Imam Bukhari yana daga cikin daraja ta gaba gaba wanda mafi yawancin marin jayin malamai a to suna ɗauka cewa cikin littafai na hadisi kwata-kwata in dai banda alkur'ani in ka cire alkur'ani to littafan musulunci ba kamar bukhari sannan musulmi biyu moshi sannan sauran littafai da muke da su a kamar yadda aka sani sai hudu nan guda shida ku sannan sauran littafai na hadisi to wannan shine yake nufin to wannan imamu bukhari ya samu wannan ne shi ma sanadiyar bin umarni da shawara ta malamin nashi da ya ce ya kaɗan kuma ya yi kuma sai ga shi ya fa'idanta da shi sai malam ya ci gaba da cewa wayan bagi ya kamata da ɗalibin ilimi ga mai neman ilimi Allah ya jirisa kar ya zauna ƙariban min ustazi kusa ga malami inda sauƙi lokacin karatu bai gaire da ruratin inda ya ba don larura ba wato shine ya ce balbari dai yan bagi ya kamata an ya kone ya zamo bayyana huwa bayyana ustazi tsakanin ne da tsakanin malami ƙadarul ƙausi gwargwaron baka wato na kibiya kenan wato tsawo ne ya zama kamar haka kenan abin da yake nufi shine wato idan mutum ya dalibi ya zo wajen karatu ga malamin shi kar ya zauna dab da shi kusa da shi sosai dan a dan samu dan tsakani nan zai iya kama faka daya na kibiya haka ya kamata saboda in ka zo ka ba a so ka mace shi malamin dab da ya ce in dai ba don larura ba kamar kila malamin ya ce karo ma littafin gani misali an fahimta ko kuma wurin ne matsaccen wuri ba ba walin da za a dan wannan budawa din kaga wannan larura kenan to amma dai haka kawai ka zo ka mace malamin dab da dab to ba a yin karatu da haka nan wannan baya daga cikin ladabi na neman ilimi a to shi ne yake nufin watan ya zama a samu tsakani da shi da malamin nashi sai ce fa innahu domin yin haka nan ya zama ya dan nisanta da shi'a a qaraba ila ta'zimi ya fi zama kusa ga girmama shi malamin domin da zamanin kanka kana ba kana jin nauyin ka mace malami to alama kana ganin girma ne kiran da darajatawa to yin haka nan ko wani ba ko kuma zai tuwa ya gani zai san cewa lalle akwai mutuntawa tsakanin ka kai da malam kana ganin darajar shi to shine yake nufi shine mafi girma shine mafi kusanta ila ta'zimi zuwa ga girmamawa sannan malam ya ce wayan bagi ya kamata li dalibil ilmi ga mai neman ilimi an yahtariza ya kiyaye an al akhlaqiz zamimati daga dabi'u abun zargi ma'ana dabi'u mara kyau wanda basu dace ba fa innaha domin ita dabi'un nan mara kyau kilabun karnantaka ce ma'anawiyatun taboyi ma'ana ɗabi'a ce ta karne ka zama kana da mummunar ɗabi'a kana ɗalibin ilimi amma kai ne mugun hali kai ne zagin wancan kai ne yima wancan ƙarya kai ne yima wancan kasafi kai ne cin mutuncin wancan kai ne yima wancan sharri kai ga suna abubuwa daban-daban to wannan ɗalibin ilimi bai dace da haka ba ɗabi'a ce ta karnantaka ta ma'anan gashi a zahiri kai ba kare bane amma a baɗini kuma ɗabi'a ka ta karnantaka ce sai ce kuma gashi ko wa ƙarƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta da kulul mala'ikatu baitan mala'iku ba sa shiga cikin gida fihi kalbun wanda akwai kari a ciki aw suratun ko butun butumi wa inna ma kuma kadai dai shi ya ta'allamu insanu mutum yana neman ilimi ne bi wasidatil malaki da wasida ta mala'ika don mala'ika ne Allah yake turawa ya zama yana tusa fahimtar abu a cikin zuciyarka to kaga ashe kenan abin da yake nufi na ya kama ka ishara in ka zama da wannan ɗabi'a mara kyau to ka zama da ɗabi'a irin ta karne kuma ga ya mala'iku kuma ba su zuwa ɗaki ko gida wanda adda karnuka ciki kai ku ka kai ɗabi'a ta karne ka kai ma ka zama duk ɗaya da kai da karne ki kare kenan kuma gashi kana son kai neman ilimi to kuma ga ya mala'iku su ne suka tusa fahimtar abin a cikin zuciya to kai kuma kana ɗabi'a wadda mala'iku ba su zuwa wurin kaga kenan sai ka ta karatun mala'ikun ba su zuwa waɗanda Allah ya tura wannan aiki din to shi yasa ka ji ya ce haka din to anan kuma malam ya magana cewa au suratun ko kuma abin da yake mutum mutumi watan wasu na ya fasara su ce hoto to kaga saboda wasu na cewa ai hoto haramun ne sa hoto da sauransu to kuma kaga duk da yake wani lokaci wasu wurin fada da cewa hoton haramun ne suna sa son zuciya a ciki domin sai ka isko suna shigar da wani abu wanda baya ciki wato shine sai kaga a sai kaga ga wasu hotuna amma ba su cewa haramun ne su wadannan hotunan sai dai in mutum yana da wani shaikhi ko wani malami wanda ya sanya hoton nashi a kofar gidanshi ko a ɗakin sa sai ka ji ana ce masa ya sa hoto shirka ne ya hanka sa mala'ikun rahama ba su shiga da sauransu amma kuma ba su taɓa gaya ma wani ɗan siyasa manya manyan hotunan da a watan fada ta yi ba ko wani sarki an gane irin hoton da ake sa manyan farulluka waɗanda ake kallo ga su to ba a taɓa cewa haramun ba ne amma sai ka ga na malami dai in mutum ya sanya na malami ne sai a ce masa haramun to kaga bai kamata ana wannan hukunci ba ko saboda haka in kuma an ka ce dudduka duk inda hoto yake ne kai tsaye hoto ake nufi ba butun mutumi ba domin butun mutumi din da ake nufi ana nufi abin da an kai wanda yake da innuwa in za a aje shi za a iya ganin innuwa shi to shi ake nufi da sura din wanda yake na haramun din amma hoto irin wannan kaga ai bai da innuwa ko ka aje shi ba innuwa to shine shi kaga in an ka ce dukkan hoto gaba daya duk wanda ya hoto yayi gunki kuma mala'ikun rahama ba su shiga wurin to akwai matsala kenan gidan kowa mala'ikun rahama ba su shiga ko domin mutane kala kala ne wani zaka samu a dan siyasa ne zaka samu a fada ta akwai hotunan mai girma gwamna akwai hotunan wani ciyaman akwai hotunan dai da sauran dai irin waɗannan dai hotuna da ke lakawa kaga kenan gaba da shi mala'ikun rahama ba su shiga gida ne na biyu shi kai ne wanda zai faɗa da yin wannan hoton tun da kai don yaga kana sana malamin ka ne shi yasa zai faɗa da kai don ɗaya ya ƙi shi to shi fa yana da hoto don da waya ka samu mutum da bai da hoto shi na shi na kai ne wanda za a ɗauke shi hoton ga yanan fasfot in za a yi duk wani abu da za ka sai an ce ka kawo fasfot ga shi nan ana yi ba ka taɓa yin sun ce halamun ba har da su ka kawo nasu ɗin su ma sannan kuma a bayan wannan ga su suna ta fama da hotuna a cikin aljihunsu kuɗi ba to ai babu naira babu kala kudin nau'in kudin da basu da hutu yanzu misali mu ga kudin mu na Najeriya in ka dauka tun daga naira biyar akwai hutu na gare ta ka zo ga naira goma akwai hutu na gare ta naira ashirin akwai hutu na gare ta naira hamsin akwai hutu na gare ta naira ɗari akwai hutu na gare ta naira ɗari biyu akwai hutu na gare ta naira ɗari biyar akwai hutu na gare ta naira dubu akwai hutu na gare ta ba wanda bai da hutu wasu ma hotunan ma ba ma na musulmi bane na kafirai ne amma duk wannan ba komai ya halatta mutum ya sa aljihu ne har da sallah yake da su ciki amma bai taba cewa ba su da kyau haramun ne ba sai in kai kasa hoton malamin ka sannan sai ya ce maka wannan hoto ai haramun ne mala'iku ba shiga gari ka to in dai ko mala'iku ba shiga inda hoto ka zuwa to duk inda ada kuɗi cikin gidan wannan gida ko naira goma ce ka ko naira biyar ce in dai haka ne to mala'ikun ba su ga nan ku don akwai hotuna gare su ma to Allah ya sa mu gane saboda haka fahimta ce da wahala wani lokaci sun zuciya ne ka shiga sai mutum ya rantsa da shi ya tafi abin da ba haka bane to nan butun butun yake nufi wanda za a yi mai mai inuwa shine a usul sun sai ce to idan mutum yana da mummunar dabi'a hawa ya sani dabi'a ce ta karnatuka kaga tun da yana dabi'a ta karnai kuma ga mala'iku ba shiga gidan da addaka ne kuma shi ga shiga shiga shi dalibin ilimi ko mala'iku su ne suka Allah yake tura suna tusa fahimtar abun na karatu na cikin zuciyar shi watan dalibin karatu to shi yasa ya ce haka ɗin sai ce kuma wal akhlaqu zamimatu su ɗabi'un nan abun zargi waɗanda ba su da kyau ta urafu an asanin su ne fi kitabil akhlaqi a cikin littafin makarimul akhlaqi littafin da yake magana kan kyawawan ɗabi'u sai ce wa kitabuna hadha littafin wannan ne na ta'alimi kenan la yahtamilu bayanaha baya ɗaukar bayanin makarimul akhlaqi din an kace za a yi su dalla dalla to ba za a iya game su ba domin ai kaga ɗabi'un yawa gare su yanzu in za a ce a ɗauko saboda yawa gare su misali yanzu za a ce a ɗauko a yi magana kan hassada abubuwan ta ƙunsa masu muni da haɗarinta a yi magana kan ƙarya a yi magana kan giba watan shi ne cin naman mutane zauna wani ya yi kaza wani ya yi kaza haɗa haɗa an namimanci a yi magana kai ne girman kai da sauran ɗaya waɗannan ɗabi'u wannan duk in za a yi ta magana su karatu ne mai yawa to shi yasa ce wannan littafi namu ga yadda muke so mu takaita shi baya ɗauka bayanin makarimin akhlaqi nan gaba ɗaya sai ce saboda haka wali hatari shi ɗalibin ilimi ya kiyaye daga miyagun ɗabi'u hususan ya ce musamman an takabburi dangane da girman kai kar ɗalibin ilimi ya zama mai girman kai ya ce fa ma'at takabburi tare da girman kai la yahsulu la ilmu ilimi baya tabbata yana da girman kai ya ce kila an ce al ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun lil makanil ali ya ce al ilmu shi ilimi harbun abokin gaba ne lil fata ga saurayi almuta'ali mai girman kai saboda ka idan saurayi yana da girman kai kuma yana so ya nemi ilimi to lalle abin ba zai yi ba ba zai samu ilimin nan ba in kuma bayan ya samu ilimi ya zama yana da girman kai kuma to ilimin nashi ba zai amfana ba shi ma zai zube ba zai samu taraki da ci gaba kowane lokaci ba matukar akwai girman kan to shine ma'anar haka sai ce kasaili kamar yadda kasan ruwa masu gudu harbun wata abokin abokan adawa ne abokan kiyayya ne lil makanil ali ga wuri madaukaki ai ruwa masu gudana kaga ba su son wuri mai tudu saman wanda ya tudu haka saboda ba su iya hawa ne kuma kullun yaki ne masu kai domin zaka ga kowane lokaci kokari suka suna ta zaizayar wannan wurin har ya kai shi ma ya rami din ko to kaga to shine kan nufin shi ma girman kai to abokin gaba ne ga dalibin ilimi ba su haduwa sai ce wakila an ce bijiddin la bijiddin kulli mujiddin fa hal jaddun bila jiddin bi mujdi fa kama abdin yaqumu maqama hurrin wa kam hurrin ya komu makama abdin ya ce bijiddin ya ce kullu majidin dukkan girma bijiddin to da kokari aka samu ne ba la bijiddin ba da kaka aka samu ne ni ji kan wani ne ba a'a sai kayi aiki ne sai kayi kokari ne ya ce fahal shin wai fahal jaddon shin girma yana samuwa a bi majidin ga mai girma bila jiddin ba tare da kokari ba ai girma bai samuwa sai da kokari sannan ake samun shi sai cika sani fakam abdin da yawa za ka samu bawa ya kuma yana tsayawa makama hurrin matsayin ɗa wa kam hurrin da yawa za ka samu ɗa ya kuma makama abdin yana tsayawa matsayin bawa abin da yake nufi nan wai duk girman da za ka nema matukar ba ka yi kokari ba cikin sha'anin neman ilimi ba za ka same shi ba sai ka yi wannan kokari ɗin sannan ka sani girma bai samuwa sai an yi kokarin nan ya ce da yawa kuma za ka samu bawa saboda himma da kokari ne sai ya zama matsayin ɗa in yayi ilimi ya zama shi ya fahimci addini da komai sai ka ga wani can da ne amma ba a kula da shi ba shi aka tashi ba duk abin da ya taso na fatawa da sauran abubuwa na addini sai ka ga wajen wannan bawa din za a neme su ko kuma ka ga wato wanda yake watan bawa da ya zama matsayin bawa wato shine idan ya zama jahili bai karbe karatu da bai san komai ba to Allah ya kare mu Allah ya fahimtar da mu ya ba mu ilimi ya ba mu albarka mai amfani wanda zai amfane mu na rayuwar mu duniyar mu da lahira alfarma manzo Allah sallallahu alaihi kuma za mu tsaya nan sai mu saki da insha Allah muna fatan Allah ya mana jagora Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaqa nasir al-haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين